أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai da rediyo kinan gidan rediyo da tv na bonferai muna muku gaisuwa ta addinin musulunci muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikon sa da ganin damar sa ya bamu iko muka haɗu da ku a yau muna takwas ga watan ramadan hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda ya daidai da tara ga watan hudu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2022 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul anfal a jiya wato mun tsaya a aya ta 41 zuwa aya ta 42 a cikin suratul anfal a shafi na 182 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ya ce id antum bil udwati dunya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم wannan aya ‘yan uwa musulmi tana da alaƙa da ayar da ta gabata wadda ta yi zancen ganima wadda muka karanta a jiya wadda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayanin ganima duk abin da an ka samu na ganima ga yadda za a raba shi mun kawo maganganu na malamai gwargwadon iko kuma mun faɗi littattafan da za a iya komawa don ƙara faɗaɗa bincike wanda ganiman nan tana daga cikin abin da Allah keɓance al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisai ingantattu suna nan barjat ku duba cikin sahih bukhari da muslim da sauran littattafai cewa Allah ya halatta ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ganima amma can da idan aka yi yaƙi za a turo wuta ne ta kwashe ganimar shin dan saboda su waɗancan ana son a jarraba su daga bayan mu aka ɗauke muna wannan a'a saboda mu mun fi su buƙatar dukiya mun fi su rauni kamar yadda waɗansu da soci suke nuna cikin hadisai cewa Allah ya kalli raunin mu shi yasa ya halatta mu ganima suna daga cikin khasa'is na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sannan kuma karkashin wannan aya ta rabon ganima abinda za mu dan kara da shi shine wannan yake nuna cewa rabonta in an tafi waɗanda suka je wajen yaƙi an gane ko wanda ya je da doki to yana da kaso uku wanda bai je da doki yana da kaso ɗaya haka ne ake rabonta lil farisi thalathatu ashum mutumin da yake yana tafiya da doki shine alfarisi an gane ko nitar ba zaka an sa alfaras amma alfaris ake nufi wanda mutumin da yake tafiya tare da doki to sai a ba dokin shi kaso biyu shi ko a bashi kaso ɗaya saboda dokin shi zai ci abinci za a kaza za a kaza wanda ya tafi kasa bai da abin za a bashi kaso ɗaya saboda shi bai da dabbar da zai ba kuma bakin daidai abin da ya kamata a bashi kenan abin da shari'a ta tabbatar kenan ina fata an fahimta sai abu na ƙarshe wannan ya nuna muna ashe musulunci a ƙarƙashin wannan aya ta ganima ɗaya daga cikin hanyoyin da musulunci ya kawo na attakafulul ijtima'i attakaful taimakon juna wai da ake cewa aikin kai da kai da taimakon juna gashi kaji Allah ya ce in za a taimako cikin magani ma abinda ba mutane suka ji suka yaƙi suka ba da rayukansu to cikin rabonsu Allah ya fitar da na marayi Allah ya fitar da na makusantan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kiran kai ma in ka samu kana dan ba ƴan uwanka cikin naka rabo kenan da miskinai Allah ya ce a fitar da haƙin su da matafiyi to wannan kofa ce ɗaya ne daga cikin kofofin da musulunci ya buɗe na taimakon kai da kai al'umma ta taimaki kanta amma sai muka tsora ido yanzu muna jiran dole da ya taimako sai dai ya zo daga wajen kafirai su ne za su taimaka ma musulmi musulmi na da hannun da zai taimaka ba zai taimaka ba wanda bai da Allah ba zai kama shi ba kuma wanda zai taimaka ya taimaka daidai da gwagwadon ikon shi to in ya zamanto ga ganima Allah ya fitar da haƙƙin waɗanda ba su da zakka Allah ya ce a bayar sadaka Allah ya ce a taimaka kafara Allah ya ce a ba talakawa ga abubuwa nan da dama amma sai al'umma musulmi suka yi kata ba su yi kone kata ba akan wannan al'amari dole na bala'i ya muna yawa dole talauci ya yi yawa dole yan kidnapping su yi yawa dole rashin imani ya yi yawa cikin al'umma dole mummunan tunani ya yi yawa saboda mun kauce mana soshi Allah kai mana mai kyau to almuhimmu dai sai Allah ce to iz antum bil udwati dunya an gane ko iz wannan iz malamai wato sun yi sabani bari mu dauki abinda bayanin da mai jalali ne ke kawowa wato wani lokaci saboda mu fassara ɗaiɗaikun kalmomi kafin mu shiga cikin bayani if malam mai jalali ne yake cewa badalun min yau wato badali na in an ce badali shine madadi ko kambaci to if antum kenan da an ka ce yawmal furqani ko ko an ka ce yawmal taqal jam'ani to shine yawma id aw yawma antum bil udwati dunya kenan shine an madadin shi wannan ranar da aka rarrabe gaskiya da ƙarya wannan ranar ko ba haka ba da al'umma biyu suka haɗu shine a wannan ranar ne kuke kuma a wannan gaba kenan sai zaman to badali da nashi waɗansu malamai sun tafi akan haka duk da yake waɗansu sun kaddara a ce uzkur uzkur iz antum bil udwati dunya ko uzkuru ku tuna lokacin da kuna wannan almuhimmu yace badalun min yawmin antum ku ka'inuna kun kasance bil udwati dunya al udwa ita ce gaba ta teku an gane ko gaba wato ita ce ake cewa gaba wato an ce gaba shine udwa gaba ko ne irin abu gaba ta wato abin nan kenan tabki a duniya na kusa alqurba min almadina wadda take kusa da madina wa hum suko an gane ko sai ya ce wahiya bi dhammil aini wa kasriha da ya ce wahiya dhamiri shi na zuwa koma zuwa ga udwa ba yana kuma zuwa ga madina ba wahiya ita kalima ta al'udwa bi dhammil aini ana ma ainun dhamma wa kasriha kuma ana ma ainun kasra kina ana cewa shi yasa mace bi dhammil aini bai ce mimu ba kenan kana iya cewa al'udwa kuma kana cewa al'adwa wanda zamu zo mu yi bayanin shi sosai saboda yana da alaka da ilmul qira'at kuma yana da karaka da lugha in mun ka ce bil wato bil bil idwatu bil bil idwati dunya domin bil kasri imamu abu amr an gane ko da imam abu da imamu yaqub da imamu ibnu kathir sun karanta bil kasri an gane ko kuma kira'o'i ne mutawatirai tabbatattu daga manzo sallallahu alaihi wa sallam jamhur kuma suka karanta iz antum bil udwati dunya wadancan sauran da mu faɗa ba to almuhimmu dai ya kawo kira'a amma bai yi bai azukin ta ba wanda galibi haka ne yake yi dole sai an koma ma azu sai yace janibal wadi sassa janibul wadi abinda ake nuhi da al udwa janibul wadi kamar kace gefen rafi an gane ko wa hum bil udwati al quswa su ko kafirai suna wato gefen rafi al quswa mai nisa al bu'da minha mafi nisa domin an ce al bu'da muannath ne na ab'adu ab'adu shine mafi nisa kenan mafi nisa war rakbu an gane ko su ko ar rakbu al iru ayari fatake wasu sun ce ismu jam'in na wasu sun ce jam'i na jam'i na ar rakib ko ko ismu jam'in na ar rakib a ce ar rakbu an gane ko arrakbu al'iru ka'inuna bi makan sun kasance a wuri asfala minkum wanda yana ƙasa da ku mimma yalil bahar wanda yake kusa da wato albahar kama a ce teku an gane ku ko babban tabki kenan su waɗancan kukuna nan a gaba ta kusa ta madina su ko suna can gaba ta nesa su ko mutanen makka su ko sun fito su kare mi su kare ayarinsu sai allah subhanahu wa ta'ala ce walau tawa'attum da dai kun yi alkawali nan wa'ada ya yi alkawali wa'ada ya kyace shi ko ko wa'ada an yi alkawali ta mi ta hanya guda biyu kenan wannan ya yi alkawali wannan ya yi alkawali kenan su kamar sun yi majuna alkawali kenan sai zamanto wa'ada yana ɗaukan ma'anoni daban-daban kawai ne ce walau tawa'attum da kun kyace juna a'a da ma ana kyace da juna amma nan walau tawa'attum da kun yi alkawali da juna shi da abin da ake son a ce antum wan nafir inji Allah ku da annafir annafir jama'a wadda ta fito wajen yaƙi an gane ko lil qitali jama'ar da ta fito wajen yaki ta su Abu Jahal Allah ce da kun dauki alkawali lakhtalaftum fil mi'ad da kun samu sabani fil mi'adi a cikin alkawali ma'ana al-mi'ad kalima ce daga wa'ada ya'idu ne asalinta fil mi'ad ne sai aka baida wawun ta wawun ta kuma ya'un saboda kasra ta gabace ta lakhtalaftum fil mi'ad da kun yi sabani wajen alkawali walakin sai dai sai ya ce walakin jama'akum bi ghairi mi'ad Allah ya hada ku ba tare da alkawali ba li yaqdi Allah dan Allah ya zartar da amran al'amari kana maf'ulan wanda yake zartacce ne fi ilmihi a cikin ilminsa wa huwa nasrul islam shine Allah zai taimaki musulunci wa mahqul kufri sannan Allah subhanahu wata'ala ya wargazar da kafirci kenan fa'ala zalika shi yasa Allah ya haka yace fa'ala zalika Allah ya haka li yahlika yace yakfura dan ya kafirce man halaka an bayyinatin wanda ya halaka akan bayyana ko ya kafirce an bayyinatin akan hujja da dalili ai ba'da hujjatin zahira bayan hujja ingantatta qamat alaihi ta tsayu akan sa wa hiya nasrul mu'minin Allah ya taimaki mu'minai ma'a qillatihim tare da karancin su alal jayshil kathir akan jama'a mai yawa wa yahya kenan yu'minu wanda zai imani ko kuma wanda zai rayu ya rayu man hayya an bayyana rayuwa wadda take akan hujja ina fatan an fahimce ni koko wa yahya man wato liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina ko man hayya an bayyina imamu nafi da imamu ibnu kathir an gane ko sannan shi imamu ibnu kathir yana da ƙari'i guda biyu bazzi da ƙumbul to ƙumbulkin nan shi ya karanta da huska guda biyu bi khulufin anhu shi sun kace bi khulufin anhu da imamu abu ja'far da imamu yaqub an gane ko da imamu khalaf da imamu shu'ba su sun karanta man hayya hayya bari in yi da daidai shi ko dan san sun karanta man hayya an bayyana kina kaga fi'ilin larabci wani lokaci ana iya a yi masa idgami wani lokaci wato alfakku wal idgham wanda zaka diba cikin littattafan sarfu zaka an sa maka asalin fi'ili kaza to in an yi fakki din shi asalin shi kaza wannan dole sai ka kuma manya manyan littattafan luga zaka fahimci wannan ka ganin kuma qur'ani na tabbatar da shi qira'a wato wata wannan da muka faɗa man hayya an bayyana kuma qira'a wancan man hayya an bayyana kuma duk fi'ilin na kenan sai ta nuna maka asalin shi hayya ne sai an ka ce hayya sai bincike yan uwa dole sai an tashi tsaye kan abin ka kaga wato ta'thirul idgham wa fakkul idgham a cikin lugha kuma a cikin ilmul qira'ati inda yasu Allah subhanahu wata'ala da yace a ƙarshe wa wa inna Allah la sami'un alim haqiqa Allah la sami'un mai ji ne alimun kuma Allah subhanahu wata'ala masanina to shikenan wannan shine abinda mai littafi ya kawo kenan sai mu koma farkon mas'ala Allah ce to iz antum bil udwati dunya lokacin da kuke gaba an gane al'uduwa mun ka ce gaba a duniya wadda take ta kusa an gane ko adina shi ne namiji a duniya ita ce mace wa hum suko bil udwatil quswa suna ga mafi nisa an gane ko kenan waɗannan suna gaba mafi kusa da madina waɗancan kuma suna gaba mafi nisa daga madina su ne wato annafir annafir su ne su abu jahal da suka fito saboda suka ji labarin za manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai tare wato ayarin Qurayshawa domin wannan ba su da dukiya mai ba su da makamai masu yawa kuma sun kwace dukiyar mu'minnai Allah subhanahu wataala tana yi wa Allah ya ba su ganima kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce amma ina Abu Abu Sufyan ya samu labari to wannan al'udwa kaga malam ya kawo ta yace maka ana karanta ta bil kasri ana karanta ta bil dhammi wannan a kira'ance kenan kamar yadda mun ka faɗa da Abu Amr da Yaqub da Ibn Kathir su suka karanta bil idwa da kasra saura sun karanta bil udwa to wannan da malam ya kawo yana karkashin wani ilimi mai faɗi a cikin ilimin yaren larabci amma zan ɗan yi tsokaci a kan shi a yau ba zai iya karewa ba amma zan yi tsokaci ga 'yan uwa musamman masu biyar mu wato idan Allah ya ba mu iko za mu raba wannan karatun gida uku yau zan ɗauko kaso ɗaya idan bai rabu gida uku ba sai hudu kuma za mu kasashe guda hudu duk lokacin da karatun mu zai zo karshe sai amfani da yan uwa wato a cikin yaren larabci akwai abin da ake kira al-musallasatul lughawiyya in an ce al-musallasatul lughawiyya ita ce kalima wadda tana da wasali da fatha da kasra da damma amma ya kasu gida biyu akwai muttahidul ma'ana akwai mukhtaliful ma'ana akwai wanda ma'anarsa ba ta canzawa akwai wanda ma'anarsa tana canzawa to waɗannan waɗanda yau zan kawo anan su ne waɗanda yau ma'anarsu ba ta canzawa saboda ɗalibin ilimi kawai ya riƙe ma'anarsu in ya so karatun da zai zo gaba sai in rika kawo waɗanda ma'anarsu take canzawa kaɗan kaɗan don ɗaliban ilimi su san wannan ilimin su fahimce shi kaga nan ya ci musu bil'idwa ko bil'udwa wannan a kira an ce ya tabbata to amma kuma a cikin yaren larabci ana cewa al'adwa al'adwatu ba al'adwa ba wacce mai alif al'adwatu wato na sai nuni kuma gaba amma bai tabbata a kira'ance ba shi yasa kira'a ita riwaya ce ta kira'at za a diba shi ko lugha za a dibi riwaya ta mi ta lugha bari ka ji abin da malamai suke cewa kaga cikin larabci ana cewa yawmul arbi'a yawmul irbi'a yawmul urbi'a duka ma'anar su daya ranar laraba ake nufi ana cewa al isbu ana cewa al asba ana cewa al usbu sannan ita kanta ba'un din tana doka wato wasulla daban-daban al asba al'isba al'usbu duka ma'anarsu guda shi ne ɗan yatsa ko ba haka ba sannan da larabci ana cewa bahuta ana cewa bahita ana cewa bahata shi ne ya kiɗima fa buhitan ladhi kafar amma wannan kira'a sai in ta tabbata wa wannan ana larabci na sannan ana cewa qaumun bura'un qaumun bira'un qaumun bura'un duka ana nufin sun barranta bari'una kenan sun barra sannan ana cewa aljir'atu ana cewa aljar'atu ana cewa aljur'atu da ainun shine ashurbatu min alma duk ma'anar su daya ana cewa tammun ana cewa timmun ana cewa tummun shine attamamu abinda ya shi ya cika ana cewa tijaha ana cewa tujaha ana cewa tajaha shine qubalatu shay'i abinda yake gaman abu sannan ana cewa addalala ana cewa addilala ana cewa addulala sun ka ce duka al-irshadu ila shay shine abin da zai shiryar da kai zuwa ga wani abu ilimin dilala kenan ilimin sanin ma'ana a wajen ilimin usulul fiqh sannan ana cewa kamula ana cewa kamila ana cewa kamala duk a manaso ɗai shine abu ya cika kadiba cikin hadisi na sahihul bukhari da muslim na ummul mu'mina aisha in babban taba kamula minar rijali kathir malamai sun ce musallath ne kamala kamila kamula dan wani in ji ka faɗi abin da ba shi sani ba zai ce kuskure na sannan ana cewa ar-rufqatu ana cewa ar-rifqatu ana cewa ar-rafqatu ana nufin jama'a waɗanda suke suna tafiya tare da juna al-jama'a al-mutarafiqun sannan ana cewa rughima ana cewa ragama an gane ko raghima ana cewa raghuma ana cewa raghima shine zalla wa khada'a ya kaskanta koko an tumuzar da hancin shi inji malaman zauri ana cewa addajaju ana cewa addijaju ana cewa addujaju shine jam'i na kaza kuma ana cewa addajajat a ƙara alif watta sannan kuma arrabuwatu arribuwatu arrubuwatu duka ana nufin almakadul murtafi dan tudu ana cewa azzalzal ana cewa azzilzal ana cewa azzulzal harakatul ard ko kuma ittirabul ashiya abu ya zama to yana girgiza ana cewa sur'ana ana cewa sar'ana ana cewa sir'ana duka ana nufin gaugawa sari'a ana cewa attilawa ana cewa attalawa ana cewa attulawa shine alhusn wal bahja abu mai kyau ne sannan ana cewa alqumama ana cewa alqamama ana cewa alqimama ana nufin mi ana nufin almazbala wurin da ake zubar da shara sannan ana cewa al'adwa ana cewa al'idwa ana cewa al'udwa wanga a larabci ne ke zance kaga namu ya zo sannan ana cewa alkuf'u sannan ana cewa alkaf'u sannan ana cewa alkif'u shine almathil wanda yake tamka ko kuma misali sannan ana cewa almakbara ana cewa almikbara ana cewa almukbara ana nufin makanu daf'un amwat inda ake wato tufe abin nan makabarta dai a takaice sannan ana cewa almadaba sannan ana cewa almadiba sannan ana cewa almaduba shine wato walimatul urs abincin da ake kawo na an gaye don ci duk da yake ma'aduba yanzu ana amfani da shi ko irin abinci sannan ana cewa nadira ana cewa nadara sannan ana cewa nadura dadun kin tana ɗaukar fatha da kasara da dhamma shine hasuna abu yayi kyau wa adaa yayi kalkalniya sannan ana cewa al-mukhda sannan ana cewa al-makhda sannan ana cewa al-mikhda an gane ko inda mutum yake ɓoyewa wurin da ɗan adam yake ɓoyewa saboda ya samu wurin bacci makanu ikhtila'i shakhsi ikhtila da alhamza inda mutum yake ɓoyewa ya samu ya kwanta ko kuma ya yi hutu sannan ana cewa alkasala ana cewa alkisala ana cewa alkusala ana nufin mutanen da suke da kasala sannan ana cewa alliwazu ana cewa allawazu ana cewa alluwazu shine wato alihtima ihtima da alhamza shine mutum ya nemi wurin da zai boyewa qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwadha sannan ana cewa almushafu ana cewa almashafu ana cewa almishafu shine alqur'ani an gane ko wanda ake dauka kadiba cikin at-tahrir fi ulumil qur'an kaga wannan suna a wani lokaci aka fara ma alqur'ani shi kuma ya ya ya an ka tattauna maganar malamai ana cewa al-mihaqu ana cewa al-mahaqu ana cewa al-muhaqu sun ka ce al-qamaru akhiru shahri wata in ya kai karshe karshen wata zaga ya koma karami yana dan yin wani jajaja sannan ana cewa almidiyatu ana cewa almadiyatu ana cewa almudiyatu ana nufin ashafra ko asikin yuka sannan ana cewa arrashwatu ana cewa arrishwatu ana cewa arrashwatu duka ana nufin arrushwatu ana nufin rashawa ana cewa ra'ifa ana cewa ra'afa ana cewa ra'ufa shine wato jini ya fita daga hacce shi shine ake cewa haɓu da larabci ina fata an fahimci kinan kharaja dammu min anfihi ko ba haka ba sannan kuma ana cewa azzaribatu ana cewa azziribatu da zayon ana cewa azzuri wato azzuribatu ana nufin albisatu saghir shine dan tafi dan karami sannan malamai suka ce ana cewa alkhifara ana cewa alkhufara ana cewa alkhafara ana nufin alhirasa shine tsaro da kha'un ne sannan ana cewa hamida ana cewa hamada ana cewa hamuda da dadun ana cewa sara hamidan ya zamanto abu mai yami kenan ko an ko mai zartsi sannan ana cewa jaziba jadiba sannan ana cewa jadaba ana cewa jaduba idan wuri ya zamanto yana da fari sara wato za jadbin kenan ya zamanto jadbin qahilan wurin da wato an kai masa fari da ihtibas al amtar saboda ruwa bu sauko ba ana cewa al unmula ana cewa al inmila ana cewa al unmula ana nufin bi dan yatsanka wato wannan saman dan yatsa ana cewa aljarwu ana cewa aljirwu ana cewa aljurwu ana nufin waladul kalbi dan kare kenan sannan ana cewa saha ana cewa sahuwa ana cewa sahiya da larabci sara kariman jawadan ya kasance mai bi mai wato yawan kyauta mai abin da mai mutunci wato kaga saha da fatha sahiya da kasra sahuwa da damma sannan ana cewa alqirtas ana nufin alkagadi to kaga alkagadi wannan kace alkagadi ibn alkagadi ba an gane ko alkagad to in an ka ce alkagad ita ce alwaraka ana cewa alkartas ana cewa alkirtas ana cewa alkurtas Allah ce walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin sai malamai suka ce ana cewa at-tahluka ana cewa at-tahlika ana cewa at-tahlaka ana nufin halaka ko abin da zai jawo mutum halaka sannan kuma ana cewa aljazwa ana cewa aljizwa ana cewa aljuzwa shine wato garoshi ko kuma wato abin da kyankyashe kenan kamar yadda ake faɗa a wani larabci an gane ko shine suke kira wato aljamra kenan an gane ko alqabsatu minan nar da abin da za a tsaka nuna wuta to kaga waɗanda duka kalimomi ne waɗanda an ka kawo su a larabci suna ɗaukar fatha da kasra da damma kuma duka ma'anar su ɗaya ba su canza ba to yanzu na kawo kaso ɗaya insha Allahu ta'ala gobe an Allah ya kai mu da sai mu zo zuwa ga wanda ma'anar shi take canzawa ko mu raba su biyu ko uku saboda amfanin yan uwa game da ilimi kuma mu faɗi malaman da suka yi littattafai akan wannan kuma mu ga yadda za a yi yan uwa su yi bincike akan wannan tsari Allah ka taimake mu Allah ya taimake mu Allah ce to id antum bil udwati dunya lokacin da kuke a gaba wadda take ta kusan Madina wa hum bil udwati al quswa su ko suna gaba wadda take mafi nisa war rakbu asfala minkum ayari yana ƙasa da ku kenan shi ayarin yana ƙasa gare ku ba tare da ku yake ba wato su mutanen makka suna can wancan bangare su ko mutanen manzo sallallahu alaihi wa sallam suka yi mutanen madina suna su ko arrakbu sun bi ta karkashin su ma'ana asfalankum suna kasan ku sun bi ta kasan ta karkashin ku kenan sun kewaya dan Abu Sufyan ya samu labarin za a biye su ana biye da su kuma za a je a tare su a kwace waɗannan kaya ina fatan an fahimce ni wani zai iya kawo wata shubha ce to ya za a ce a kwace kayan kafirai a'a kafirai sun yaki manzo sallallahu alaihi wa sallam sun kwace dukiyarsa sun kwace dukiyar mutanen mutanen da ke tare da su to mine ne an ka karba gare su kuma asalin dukiya mun faɗa Allah ya halicce ta ne da musulmai kinai da musulmi suka samu karfin da za su hana su su yi kafirci su ja su zuwa ga addini wannan Allah ne ya halatta musu ba a ca sai an tambayi Allah mi addalin da sai haramta wa mutane dukiyar kafirai dan wani sai ya ja mutane da irin surutun banza almuhimmu dai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa hum bil udwati alquswa war rakbu asfala minkum ar rakbu muka ce wadansu malamai suka ce ismul jam'i ne wadansu suka ce a'a jam'i ne kawai shi kanshi jam'i ne ana cewa rakibun sai a ce ar rakbun an gane ko sahibun sai a ce sahbun warrakbu ayari asfala minkum yana kasa da ku walau tawa'attum Allah ce da dai kun yi alkawali na kawo ma'ana ne ce nan tawa'ada nan bayan nufin kun kyace juna ba kun yi alkawali walau tawa'attum lakhtalaftum fil mi'ad da kun yi sabani a cikin alkawali ma'ana da appointment kin da kun ka bayar na haduwa time kin da za ku samu sabani sai Allah ce walakin li yaqdi Allahu amran kana maf'ula sai dai Allah subhanahu wata'ala yayi haka li yaqdi Allahu amran dan Allah ya zartar da wani al'amari kana maf'ulan wanda ya kasance abinda za a zartar suwa to anan malaman da ke tattaunawa tattaunawa kan wato abin nan ayoyin alkur'ani akan shubuha in ta bijiro sai aka ce to amrullahi umurnin Allah kuma a ce maf'ulan abin zartassuwa to in ya zamanto maf'uli kina ya zamanto makhluki shi ko Allah ba makhluku bane to in ka ce amrullahi umurnin Allah kana maf'ulan kuma ya zamanto abin aikatawa to al maf'ulu makhluq abin da an ka aikata ai ya zama makhluq to ya zamu yi da wannan sai malamai suka ce a'a kuma yi hankalinku da kyau al'amuru yana da ma'ana biyu akwai al'amuru bi ma'ana a sha'anu yana nufin sha'ani ko yana nufin abin da ya faru ko zai faru an gane ko wannan ana kiran shi al'amuru jam'in shi al'umur wa ilallahi to ja al'umur sannan akwai al'amuru bi ma'ana wato istida'u fi'ilin kinan umurni wanda an nemi ka aikatar da wani abu wanda ita ce magana ta ubangiji da Allah umurce mu misali cikin alkur'ani ya ce mu yi kaza to wannan jam'in shi al'awamir to nan nan walakin li yaqdi Allah amran kana maf'ula na ana nuhin amran shine amrullahi wanga wanda ya zartar da shi wa ana abin da zai faru ba ita magana Allah ba don magana Allah ba halitta bace kalamullahi laysa bi makhluq shi yasa zaka ga idan aka zo wajen tafsiri dole sai ka bambanta a cikin bakara inda Allah ce fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri ku yi fa'fu wadda kathirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri aka ce ku yi fa'fu ku kauda kai abin nan fa'fu ku yafi wasfahu ku kauda kai hatta ya'ti Allahu bi amri har sai in Allah ya zo da al'amarinsa wadan sun kace nan hatta ya'ti Allahu bi amri har sai Allah ya zo da al'amarinsa ma'ana sai sai lokacin da Allah ya niyyar zartar da wadansu abubuwa su zo sai ko Allah ya zo da wannan huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim li awwal alhashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa atahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydi almu'minin fa'tabiru ya ulil absar wannan sha'ani ne na Allah da Allah ya kaddara zai faru Allah ya kawo wannan lokaci wanda an ka kari da su waɗansu malamai sun fassara hatta yati Allahu bi amrihi ay bi sha'nihi waɗansu sun kace hatta yati Allahu bi amri har sai Allah ya zo da al'amarinsa ya bada umurnin a yaƙe su sai ka fassara shi da qatilul ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun to nan li yaqdi Allahu amran kana maf'ula nan al'amru bi ma'ana ash-sha'nu ko ash-shay'ul hadithu abinda zai faru ba ana nufin al'amuru ba umarnin Allah don umarnin Allah magana Allah ce magana Allah ce ba halitta ba ce kakka koma ka zamanto cikin irin yan jamhamiyya ko ko waɗanda suke kamanta Allah da halittunsa wal iyazu billah mun fahimci wannan da kyau ko don su ce ma maf'ul ai abinda an ka aikata na kenan ko amrullah kaga umarnin Allah maf'ulan an aikata shi kenan ko ya aikata shi kenan ya zamanto makhluk kenan alqur'ani halitta ne wal iyazu billah Allah kai mu tsari Allah ya ce to yayi haka liyahlika man halaka an bayyinatin don ya halaka mai halaka an bayyinatin wato akan hujja idan kuka duba kalima ta halaka kira'a dai ta jamhur liyahlika man halaka an bayyinatin amma an samu kira'a liyahlaka man halaka an bayyana alhali asalin kiyasin wato fa'ila fa'alana wanga wanda qur'ani ya zo da shi shine halaka yahliku shine asalin wato abinda haka ake cewa amma wancan kira'a ce shadda tana iya cewa ce cikin larabci akwai halika yahlaku amma dai kira'a mutawatira shine halaka yahliku li yahlika don ya halaka sai malin ya fassara shi anan waɗansu malamai suka tafi cewa na abinda ake nufi da halaka shine wanda zai kafirta ya kafirta an bayyinatin wato akan hujja li yahlika man halaka an bayyana wanda zai kafirta ya kafirta akan hujja wa yahya man hayya an bayyana wanda zai wato yi imani yayi imani an bayyanatin akan hujja mun gaya muku akwai kira'o'i guda biyu waɗansu daga cikin makaranta sun karanta wa yahya man hayya an bayyana wanda yana da kyau mu san wannan mun ce imamu nafi ya karanta da wannan qira'a ibn kathir ya karanta da wannan qira'a duk da yake bi khulfin an an an qumbul sannan abu ja'far ya karanta haka sannan imamu yaqub ya karanta haka imamu khalaf ya karanta haka imamu shu'ba ya karanta haka wa yahya man hayya an yi mata kasra saura sun karanta wa yahya man hayya an bayyana to amma dai duk inda ta kai ta kawo wanda zai yi su sun fassara nan wanda zai yi imani yayi imani akan hujja dan yaga Allah ya taimaki mi ya taimaki waɗanda ba su da ƙarfi yan kaɗan wa yahya man hayya an bayyana wanda zai imani yayi imani akan hujja mun fahimci wannan da kyau wannan kenan sun ɗauki nan halaka ma'anawiya ake nufi wadda ba a gani wani lokaci qur'ani in ya faɗi mutuwa da rayuwa ba yana nufin barai da mutuwa irin wannan a'a imani da kafirci Allah ce awa man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nas kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha ko ba haka ba kazalika zuyina lil kafirin ma kanu ya'malun kaga da sai Allah ce aw man kana maita mutumin da yana matacce fa ahyaynahu mun karayar da shi ba yana nufin yana cikin kabari ba a'a mutumin da yake kafiri sai muka mi sai muka bashi imani kidan nan wagga fassara sai suka dauke ta akan haka waɗansu daga cikin malamai suka ce Allah ya yi haka li yahlika man halaka an bayyana wanda zai halaka ya halaka an bayyinatin akan hujja na ana nufin wanda zai mutu ya mutu akan hujja yana ganin hakikatan abin da yake akan shi ba gaskiya bane domin sun sa akan ƙarya suke kuma suka je suka yaki suka halaka wa yahya man hayya an bayyana wanda kuma zai rayu ya rayu akan hujja ma'ana wanda Allah ya bar shi cikin musulmi bai mutu yau shahada ba ya ga ikon Allah cewa tabbas gashi Allah ya ba su inci har sun ci nasara akan kafirai za su rayu akan imani kuma wanda suna iya ɗaukar wannan duk wanda ka ɗauka yayi amma taimakon kafirai wanda yana daga cikin abin da ke nuna cewa kafiran da basu mutu ba kina Allah ya nuna musu aya dan ya ce qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlihim ra'yal ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha yace inna fi dhalika la'ibratan li ulil absar to malaman da suke tattaunawa kan lugha a ƙarshe sun ce li yahlika yana da alaka ne badali na li yaqdi Allah kenan Allah dan ya zartar da hukunci to wani hukunci ne zai hukum zai bayar li yahlika dan ya hallaka kenan da li yaqdiya da li yahlika duk a wajen waɗansu malaman lugha duka abu guda ne waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a akwai bambanci tsakankanin su shi li yahlika ba badalina ba a'a atafina kenan li yaqdi Allahu amran kana maf'ula wa li yahlika man halaka an bayyana kenan dan Allah ya zartar da hukunci sannan kuma dan saboda wanda zai halaka ko ko wanda zai kafirta ya kafirta akan hujja waɗansu malamai sun tafi akan haka waɗansu malamai suka ce a'a shi li yahlika wato ta'alili na na yaqdi ma'ana Allah ya zartar da hukunci li yahlika man halaka an bayyana sai da mutu akwai yaqdi wanda don an ce li yaqdi Allahu dan Allah ya zartas to bai zartas ba yaqdi ya hukumta sai ya bayyana to li yahlika man halaka an bayyana bayyina wa yahya man hayya an bayyina wadansu kuma daga cikin malaman tafsiri mustafi akan haka ba suka tafi cewa a'a li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina fa'ala zalika kenan ko ka kaddara mishi ta'ali wato muta'alliqin shi gaban shi ko bayan shi ka ce fa'ala Allah ya aikata wannan li yahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina ko kuma ka ce li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin fa'ala Allahu zalika in ka ga dama ka gabatar da shi a jinkirce in ka ga dama da shi ka gabatar da shi ko ka jinkirta shi muna kawo irin waɗannan aujo saboda yan uwan mu ɗalibai mu zage zuwa ga bincike kan matsaloli mu dan san wani abu daga cikin su koda bamu iya keban bamu iya kewaye alkur'ani da sani amma mu dan rinka zarfafa wato bincike saboda mu rinka cimma waɗansu abubuwa da mu san da su ba dan kar su zamanto baki gare mu idan ana tattauna akan mas'ala kada wani ya zaburo ya ce a'a abu kaza ba haka yake ba abu kaza ba haka yake ba kai kuma alhali ba kai bincike na ba balle ka san yadda abin yake Allah subhanahu wataala ya ganar da mu wa inna Allah la sami'un alim haqiqa Allah subhanahu wataala la sami'un Allah mai jina an gane ko alimun masanina malaman balaga suna da wata ka'ida a ƙarshe anan suna cewa idan za a ba mutum labari in an tabbatar da bai shakka ba a buƙatar a yi masa ta'akidinsa misali idan na zo na san mutumin nan tsakanina da shi akwai yarda idan na ce mai wane ya zo shikenan ba na bukata in ce mai muhammadun maujud muhammadu yana nan tun da na san ya yadda da ni to amma idan ya ce a'a yana shakka misali to nan zan cewa inna muhammadan maujud sai ya zama to kenan nan na ɗauke shi matsayin mun wato abin nan ba khaliyar zihni ba don suna cewa akwai khaliyar zihni akwai almunkir akwai wanda yake khaliyar zihni wanda shi bai karyata ka sannan akwai wanda shi na bukatar sai an ƙara idan ya zama to munkir ne to sai ya zamanto misali mutumin da ake ganin yana da bukatar munkir wanda yake idan inkarin shi kaɗan ne sai a ƙarfafa mishi a ce inna allaha sami'un alim idan kuma inkarin shi na da tsanani sai a kawo abu guda biyu a ce inna allaha la sami'un alim kaga an ƙara almu'akkidatu guda biyu sun kawo shi kadiba cikin littattafan balaga zaka ga suna kawo waɗannan ka'idodi to amma a nan waɗanda ake magana da su masu imani ne to ya za a yi su da ba su shakkan labarin Allah a ce musu wa inna Allah a kawo inna kuma a ce lasami'un alim kuma Allah lasami'un kuma hakika mai ji ne alimin masanina alhali ko mumine sun yi imani da wannan inda kafirai ake ma wannan magana da sai a karfafa musu magana to wannan shine suke cewa ya fita daga asalinsa wannan mas'ala tana da sabani kwarai da gaske kadiba cikin lamasatul bayaniya na ustaz dr fadil salih salih samar ra'i balagatul kalima fi ta'bir alqur'ani kadiba inda an kace summa inda ba'da ba'da zalika summa innakum ba'da zalika lamayitun malamai sun yi sabani mutuwa ba a ba a shakka ta amma an yi ta'kidin ta amma abinda ba a shakka kuma sai ba a kawo shi da ta'kidi kwarai ba akwai maganganu da dama amma nan abinda ake son a ce ce saboda halin da musulmi sun ka shiga har sun kiɗi mauta an gane ko sai an ka ɗauke su kamar matsayin wanda yana buƙatar sai an aka da mishi labarin Allah duk da yake baya buƙatar wannan ta'akidi wallahu ta'ala a'lam Allah mu je aya ta gaba idh yurikahumullah إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور
za mu fassara ɗaiɗaikun kalmomi kafin mu dawo akan bayani mai jalalaini ya kaddara uzkur kenan shi a wajen shi za a ƙara kalima ta uzkur kenan uzkur ka tuna idh yurikahumullahu fi manamika lokacin da Allah yake nuna maka fi manamika a cikin baccinka da kai naumika kenan qalilan kadan fa akhbarta bihi fa akhbarta bihi ashabak sai ka ba wato mutanen ka labarin abin da ka gani cikin mafalki fasurru sai suka yi farin ciki an gane ko ba fassaru na ba fasurru ai hattara in babu wasali sai suka yi farin ciki daga surra na an samu mutum farin ciki ba fassaru ba sun fassara mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam walau arakahum kathiran Allah ce da Allah ya nuna maka kafirai suna da yawa lafashiltum ainan lajabuntum da kun yi rauni kun ragwance an gane ko aljabani shine raggo wala tanaza'tum Allah ce da Allah ya gura muku su da yawa kina a cikin mafalki da kun yi sabani la tanaza'tum ay waqtalaftum da kun yi sabani fil amri a cikin al'amari amril qital al'amari na yaki walakin Allah sai dai Allah sallam an gane ko an ka ce to an shafe maf'ulun bihi ai sallamakum min alfashli Allah ne ya tseratar da ku ya kubutar da ku min alfashli daga raggontaka wat tanazu'i da sabani domin da an ragwance an samu sabani ai babu zancen yaki ko ba haka dan bane sai Allah subhanahu wataala ce innahu shi Allah alimun masani na bi zati sudur da abinda ma'abuciya kirji ta kumsa ai bi ma fil qulub da abinda ke cikin zukata to sai mu dawo a karkashin bayanan da muke gabata suwa nan da Allah ya ce iz yurikahumullahu fi manamika qalila mai jalalin ya kaddara uzkur kamar yadda muka ce kenan ka ambata lokacin da Allah yake nuna maka su kafirrai fi manamika a cikin baccinka qalilan yan kadan amma waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa a'a yana da alaka ne da mi yana da alaka ne da alimun kenan alimun Allah masanina idh yurikahumullahu fi manamika qalila lokacin da ya nuna maka su a cikin baccinka suna yan kadan jama'an kalilan kenan su wasu na kafirai suna yan kaɗan waɗansu daga cikin malamai suka ce to wannan irabi yana da rauni domin an ce Allah masani na lokacin da yake nuna ma manzo sallallahu alaihi wa sallam kafirai kaɗan to lokacin da bai nuna mishi su yan kaɗan ba yana da sani ko bai da sani sai waɗansu malamai suka ce a'a babu matsala ba an don an yi taƙayyidi ba a'a wannan lokacin yana da muhimmanci na dama an ce alimin masani na ai ilimin shi tabbataccen ilimi na to amma nan saboda a nuna muku ba wai Allah wannan abin ɗai ya sani ba kuma ba a wannan lokacin ɗai yake tare da ilimi ba amma saboda wannan wani abu na mai muhimmanci shi yasa aka yi magana a karan kansa an kace alimun idh yurikahumullah dan a nuna Allah ya kula da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan lokacin kwarai da gaske kuma ya kula da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a wannan lokaci waɗansu malamai sun tafi akan haka waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a su abinda sun ka ɗauka idh tana da alaka ne da idh ta gaba idh antum bil udwati dunya idh yurikahumullahu fi manamika qalila duk dai a wannan lokaci na amma wannan magana tana da rauni paske lokacin da suke a udwatu dunya gaba wadda take ta kusa ba a wannan lokacin nan na ba Allah ya nuna ma manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama su a cikin bacci amma in ya tabbata a nan yayi bacci to tana iya zamantowa badali nata waɗansu kuma daga ciki su kun malamai sun ka tafi cewa a'a su abinda sun ka ɗauka yana da alaka ne da yawmal furqani idh yurikahumullahu fi manamika qalila ko yawmal taqal jam'ani idh yurikahumullahu fi manamika qalila a cikin wannan yinin wanda aka yi yakin jama'a bi suka haɗu a cikin wannan yinin wanda Allah ya rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya to a wannan yinin ne Allah subhanahu wataala kuma ya nuna ma annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafirai a cikin baccinsa suna yan kaɗan ka gama ganganu da dama kadiba cikin albahrul muhit na abu hayyanu tauhidi kadiba cikin addurrul masun fi ulumi kitabil maknun na as-saminul halabi sannan kadiba cikin i'rabul qur'anil karim wa bayanuhu na muhammad muhyiddin darwish kaga waɗannan aujuhul i'rab waɗanda malamai suke kawowa wannan kuma littafan da suke irabi alqur'ani suna da yawa almuhimmu idh yurikahumullahu fi manamika qalila lokacin da Allah yake nuna maka kafirai a cikin bacci wato qalilan suna yan kadan walau arakahum kathiran da dai Allah ya nuna maka kafirran nan suna da yawa lafashiltum an gane ko wato da kun ragwanci fashila yafshalu ake cewa shine ragwancewa duk da ke a wannan zamanin larabci zamanin nan da muke ciki suna cewa fashila shine mutum ya yi aiki amma bai kai ga ci nasara ba waɗansu malamai sun ce kuskure na a ce fashila ma'ana khafiqa kamata a ce yayi al'amari amma bai ci nasara ba fa'ala walam yanja sai a ce khafiqa amma bai dace a ce ba wato fashila domin fashila shine jabuna yayi ragwanci bai ma aikata ba balle a kai ga sanin zai samu natija ko ba zai samu natija ba haka waɗansu malamai sun ce waɗansu kuma suka ce a dama an san cewa an ci an yi kamar an kamanta mutumin da ya aiki bai ci nasara ba da mutumin da ma bai fara ba ragu ya ruga da gudu ya tafiyarsa duk dai sun yi fashil a takaice sun yi fashil a cikin cin nasara wallahu ta'ala alam la fashiltum da kun ragwance wala tanaza'tum fil amr da kun yi jayayya a cikin al'amari shi yasa walakin Allah sallam sai dai Allah subhanahu wata'ala sallam sai Allah ya tseratar da ku daga wato sabani kuma Allah ya tseratar da ku daga ragwancewa ashe kullun ka roki Allah Allah ya tseratar da kai daga munanan ababen da za su iya haifar maka da rashin cin nasara a rayuwarka ta duniya da kuma ta lahira sai ya ce innahu alimun bi zati sudur Allah masani na bi zati sudur da abinda zukata sun kumta nan za ku ga malamai sun fassara shi da zuciya to as-suduru sune kirazza kirjin mutun ko mu ce gaban shi suna cewa gaba wasu ce kirji to kirazza kirji kirji to alimun Allah masani na bi zati za na ana nufin ma'abuci shine ake cewa zu namiji a ce zu ma'abuci mace idan an ka zo za nan sai a ce ma'abuci zati ma'abuciya to shi yasa wani malami wani doktor da ya bincike sai ce akwai wani kuskure da ake yi a larabci ana cewa Allahumma salli ala Muhammadin Allahumma salli ala Muhammadin yace wannan kuskure na yace domin an ce Allahumma ai Allah ne salli ya unta al ya'u ya'u ta'nif shi ko Allah subhanahu wata'ala ai ba a kawo mishi ya'un a matsayin shi na mu'annas domin Allah ba a siffanta shi da kasancewar shi namiji ko mace laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir amma damirin da Allah ya amfani da shi a cikin alqur'ani ga kansa shine ni shine damirin da ya shafi wato muzakkar inna Allah ala kulli shay'in qadir wallahu ala kulli shay'in qadir an gane ko walau sha'a rabbuka bai ce walau sha'at rabbuka ba a larabci sai wadansu malamai suka ce kai tafiyarka idan an ka kalli ma'ana ana iya cewa Allahumma salli domin ana cewa zatullahi zatullahi zatin Allah zatin Allah an gane ko to an ce zatin Allah daga za ma'abuci zatu mace to an ce zatin Allah a larabci kalima ta zati ita mace ce to an ce zatullahi salli ala muhammadin ad-damir yarji ila zat كما يدعى الضمير أحيانا يرجع إلى اللفظ وأحيانا يرجع إلى المعنى وهو كثير في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وفي اللغة العربية da haka wannan kuskure da ya ce an yi zance mafi inganci ba kuskure ba ne amma nan sai malamai sun ce innahu alimun bi zati sudur Allah masani na ga abinda ma'abuciya as-sudur kirji to ai kirjin dan adam zuciya ba ita addashi ba amma ita zuciya a nan an ka aje ta kuma ita ke kula ga tafiyar da jini sai an kai kinaya anil qalb sai an ka ce mata zati sudur ma'abuciya kirji domin a kirji take ita zuciya ba can cikin ciki take ba zati sudur ma'abuciya kirji kinayatun anil qalbi amma shi alqalbu shine sunanta kuma sun ka ce an sanya mata suna alqalb saboda ba ta tabbata akan hali guda wa ma summiyal insanu illa li nasihi wal alqalbu illa annahu yataqallabu in ji malaman lugha an raba mu karanta aya ta karshe insha Allah ta'ala wa idh yurikumuhum وإذ يريكم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور malam yace wa idh yurikumuhum kutuna lokacin da Allah yake nuna muku su ayyuhal mu'minuna ya ku mu'minnai idhil taqaitum lokacin da kuka haɗu wajen yaƙi kenan fi a'yunikum Allah ya nuna muku su wato abin nan Allah ya nuna idhil taqaitum fi a'yunikum Allah ya sanya su a cikin idonku kalilan yan kaɗan nahwa saba'ina kuna ganin su kamar mutum saba'in au mi'a ko ko mutum ɗari an gane ko wanda kuma wannan yana bukata sai an samu dalili wa hum alfun an gane ko almuhimmu dai Allah ya ce kaɗan saba'in na sittin na wannan sai an samu nasin da ya tabbatar da wannan wa hum alfun alhali su kafirai suna mutum dubu li taqdimu alaihim dan ku kutsa ku ji karfin tunkara su wajen yaki wa yuqallilukum kuma Allah yana karantar da ku yana karantar da adadin ku uku kenan fi a'yunihim a cikin irin su li yaqdimu dan saboda su ma su tunkaro ku su samu kuzari wala yarji'u an qitalikum dan kasu ja da baya in sun ganku masu yawa wa hadha qabla iltiham alharbi wannan yace kafin yaki ya cunkushe ne kenan kafin yaki ya tashi ne a hadi falamma iltahama lokacin da aka shiga cikin juna an gane ko aka dace kenan arahum iyahum mithlaihim sai Allah ya nuna musu su tamkar su wanda na akwai magana shin musulmi na an ka nuna ma kafirai tamkar su bayan an shiga juna ko ko kafirai na an ka nuna musu muminne tamkar su na magana ta za ta zo yace kama fi ali imran kamar cikin kamar da zo a cikin suratu ali imran wanda gobe Allah ya kai mu da zamu yi bayani kan wannan li yaqdi Allahu amran kana maf'ula dan Allah ya zartar da wani hukunci wanda yake kana maf'ulan abin zartarwa tilas inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun wa ila Allah turja'u al-umur ga Allah ne ake mayar da al'amurra a wata qira'a wa ila Allah tarji'u al-umur ga Allah ne al'amurra suke komawa a qira'a ta Hamza da Kisa'i da Khalaf da Yaqub da Ibn Amir wanda kuma sai gobe in Allah ya kai mu da insha Allah ta'ala za mu zo mu ga yadda za a iya fitar da bayanai karkashin waɗannan ayoyin in Allah ya nuna muna yan uwa nan ya kamata mu dakanta an nuna mini lokaci yayi abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته